ko fakan samu ko fakan a cikin za mu ci gaba za mu bayani a kan kariyar da kuta wato jiya jiya ne kamata a cikin bayani a kansa kuma lokaci wato da mana a wannan lokaci da ba za mu amfani da wannan dama mu yi bayani a kan wannan kariya ta kuta ta kuta wannan kariya tana ɗaya daga cikin manyan manyan kariyoyi wanda daga cikin daga cikin yakunan da manzo sallallahu alaihi wasallama ne da kuma waɗanda ya tura aka yi baki ɗaya ba a samu wani yaki wanda ya ba da mamaki cikin yaki na mota ba domin mayakan mafiya a cikin kudin sun ninninka ninkin da ninkin sun ninka mayakan Sariya ce ko gazuwa ce kamar da Imam Bukhari ya kira ta. Wacce take aka ayin Allah mu'jiza ce daga cikin mu'jizojin manzo sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda kuma karama ce daga cikin karamomin waɗannan sahabbai guda uku waɗanda manzo ya wakilta su suka je yin wannan yaƙi da nan kuɗa. wannan ya shige shari'a dubuda an yi shi ne a shekara ta takwas a cikin watan jimada guda sababin yin wannan yaji kuwa shi ne an kashe jakadan manzo ne sallallahu alaihi wa sallama manzo sallallahu alaihi wa sallama ya aika wani sahabi naki wanda yake da suna alhari bin umayr يأثر حبيب بن عمرو الغساني wanda wani sarki ne daga cikin sarakunan da ke karkashin masarautar Rum. Manzo ya aika shi wannan jakada na shi alharis bin Umayr da wajen da ya saba yana aika wa sarakuna yana aika wa sarakuna wasu da wannan sahabi yake ya tafi da sakon manzo sallallahu alaihi wasallama mun wannan sarki to wannan sarki duk da ya san adiga fa'ida ta mahukunta masu sarauta ba sa kake da kada duk yadda abu ya faɗi ba a kake da kada ko sarki amma shi wannan sarki yasa aka kama shi wannan sahabi ko jakadar manzo sallallahu alaihi wasallama al-Harith bin Umayr yasa aka daure aka masa dauri na wulakanci aka jashi aka zo kuma aka kashe shi kusa da wulakanci abinda kuwa yasa shi al-Harith bin Umayr yasa yayi haka shi a tunaninsa tunda ya tunkara saboda a lokacin rum ita ce jagoran duniya babu wata kasa da take da karfin tattalin arziki take da karfin makamai irin rum a wannan lokaci wannan ya tunzura shi ya kai shi da kashe da da manzo sallallahu alaihi wasallama wai a ce wasa ko ma menene zai biyo baya ya biyo ko me zai faru ko me zai kasance ya kasance saboda sarakuna idan aka take musu jakada to ba ba ya jira a kan wannan jakada guda daya sai a kashe kusurin mutane a kai saboda abu ne mummuna a cikin maka jakada kuma wulaƙanci ne wannan shi ya kai da wannan sarki sarhadi ya sa aka kashe alhari sun umayar jakada manzo sallallahu alaihi wasallam da labari ya iso gun manzo sallallahu alaihi wa sallama cewa an kashe masa jakada yake to lalle za a yi addini kuma ba za a amince da shi ba kuma za a daukan sa kuma za a bawa masarautar umma ma saboda haka manzo sallallahu alaihi wa sallama sai ya kira wasu sahabbai gwaraje guda uku waɗanda yake fi da su a bisa al'ada kowanne irin yaki ana sa masa komanda ɗaya ne kawai jagora ɗaya wanda zai ja shi zai ba da umarni duka sojoji ko mayaka su guda ɗaya ake sawa amma manzo sallallahu alaihi wasallama ya sa komandoji ka'idoji na waɗannan mayaka na shi guda uku wannan yana nuna lallai za a yi manzo sallallahu alaihi wasallam ne ce a kira ni Zaid ibn Harisa wannan Zaid ibn Harisa yana ɗaya daga cikin waɗanda manzo yake kaunar su kauna ne tsanani yasa ake kiran sa Ibnu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amma ya ga to yana bukatar sa a yanzu yace a kira ni Ja'far bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu a kira shi aka kira Ja'far bin Abi Talib yake ina Abdullahi bin Rawaha ina Abdullahi bin Rawaha wanda shi tashin sa dama ya nafsu illam tubtali ta mu tashin sa kenan ya ce rai in ba a kai ki ba ma haka kawai ma a kai ki da ma za ki wannan shi ne tashin sa yake a nemo haka nemo Abdullahi bin Rawaha ya gudu da suka zo suka haɗu ga baki ne su uku nan waraje su uku nan da suka zo suka jeru manzo ya kallo su sai yake fal aliru sai su harisa wa in kutila fa ja'far bin abi talib wa in kutila fa abdullahi bin rawaha ya gaya musu yake jagora na wannan yaki na waɗannan mayaka da ke shi da zai yi harisa in aka kake shi da shi to jagora zai koma hannun jafar bin abdullahi idan kuwa aka kake shi da shi shi ma jagoranci zai koma hannun abdullahi bin sawa wa bisa al'adar sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama a duk lokacin da manzo ya sanya amfani da ya amfani da harfin sharfi yake in ka ga ya bai in ka ga ya bai to dan alwar ka bai sai ka tafi wa rana in ka ga ya faru ka gane to abin kawai ka tafi wa ne masu ganewa daga cikin sabon manzo sallallahu alaihi wasallama duk jini suka gane ke waɗannan su uku gaba shi ba za su dawo da suka gane saboda haka wasu daga cikinsu waɗanda suka ga akwai alkawari ko wasu kudurrukan tsakaninsu da waɗannan mutane suka je suka suna ganawa da su suna warwarewa har misali idan akwai wani shawaran ku da kuke yi da zai da tsari da bai kare ba to sai ne su kare da wani shawara in akwai wani dan ajiyarsa da ya aji abin zai da tsari da sai ne karba ko in akwai wani abin zai da din abin sa sai ne ne bai ya fahimci cewa zai da bai dawo saboda haka in sallallahu alaihi sallama me ya naka kuma doki guda uku nan in bayan daya sai sai Ja'far bin Abdullahi bin Rawaha a wannan lokaci ya hada su waɗannan kuma dodin nasa da baki sai sai yayi musu dakka ya musu kutuba a cikin wannan kutuba ya karantar da su dabarun yaki da kuma abubuwa waɗanda abubuwa waɗanda bai halitta su yi shi ba cikin wannan yaki da za su yi ko kuma cikin kowane yaki sai manzo sallallahu alaihi wa sallama da farko ya harraba su yin jihadi kansa yake ukzu bi bismillah fi sabilillah man safara billah sallallahu alaihi wa sallama yake kuje ku yaki ku yaki da sunan Allah ku yaki da sunan Allah ku yaƙi kuma ku yaƙi kuma waɗanda ku yaƙi kuma waɗanda suke kafircewa Allah subhanahu wa ta'ala ku yi kuma wannan yaƙi din dan Allah nan ya umarce su da neman taimako daga Allah subhanahu wa ta'ala yake usu ku fi da sannan kuma ya umarce su da yin ikhlasi yake fi sabilillah sannan ya umarce su da yakan su waɗanda suka tafi cewa Allah sai yake man safara billah a wannan lokaci kuma ya kusanto musu da wasu abubuwa waɗanda bai halitta a aikata su ba a wannan yaki yake la tafiru wa la tughayyiru wa la tabtulu walidan yake musu kada ku yi yaudara ku saba alƙawari idan wani sulhu ne ya kama tsakaninku da waɗanda za ku je ku yara ku yi ɗau wannan sulhu kada ku saba wala tughayyiru kada ku canza ku samu sabani a tsakaninku ko rashin jituwa ko wani abu na umarce ku ku aikata ku ci aikata shi ko abin da nake kada ku aikata ku aikata kada ku aikata ku ma'ana kada ku canza umarnina yake wala taqtulu walida sannan kuma kada kada ku kashe yara kanana wala ra'atan yake haka nan kada ku kashe kanana wala kabira saniya duk wanda kuwa da tsoho ne da shi baya amfani kan sama da jere yaji yake kima kada ku taba wala kabira saniya sallallahu alaihi wasallam sai yake wala hun azilan bi sauna'ati haka duk mutumin da kuka ga ya ke bantu cikin jama'a ya zo ya shiga cikin duk ibadan da yake ibada ko ma wani addini da ke da shi kada ku kada ku kada ku taba sai ya ce wala taqfa'u nakhlan wala shajara kada kuma ku yayye ku yayye ko ku sassaye ko ku ne ko ku shi wannan ku ne da Allah dama da shi ko da karatun ne ne ya ku kinna masa da ko ku sassaye da ku kada ku yake wala tahdimu bina'an yake haka ne kuma kada ku rusa cikin gida ko don muka duba waɗannan wasiyoyi abubuwa ne muhimmai mukaddimar yana nuna neman taimako a gun Allah da umartankan da umartan su da yin ikhlasi sannan kuma da yakan waɗanda suka kafa cewa Allah subhanahu wa ta'ala manzo sallallahu alaihi wasallama da ya gama yi musu wannan wasiya din kamar yadda ya saba a duk lokacin da ya yi wa mutane wasiya baya raka su nesa in sariya ce ko sojoji ko mayaka riya in yana musu wasiya yana mutu musu wasiya ya yi musu lakta ya yi irkanin kutuba sai ya dan raka su da kan sai dawo amma a wannan karo sai ya raka su da kan sa suka raka ta bayan da suke yake kamar da yake kuma nan dabbar su ban kuma a wannan lokaci manzo yana juyawa sai abdullahi bin rawaha ko ya kace kuka sai wani sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam sai suka ce masa kaga tadbiji ne na manzo ko idara na manzo cewa za ka yi shahada shahada take gujewa ko kake kake ciki ko kula الله والله تنفعك تنفعك yake abu ne guda ɗaya wata aya ce da cikin ayoyin Qur'ani ba wai shahada ko mutuwa ko lakara la wa ba da haka ba yake na tuna ne da abin da zai biyo bayan shahada ne duba ta hawa irin na sabon manzo Allah ta sallama idan mutum ya mutu shi farkon abin da Allah zai masa gaba shi jinin ko ta gaba ba Allah zai ya ku sa wani gaba ba to amma shi hijja isharar da ake so da hada yake tuna abin da zai biyo bayan mutuwarsa yake yana tuna wata aya ce da shi aya da take cewa wa in kuntum wa in kuntum illa waridha كان على ربك حسنا مقبولا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا آية وسنة سنة باب ولي هو عيني sai ya keta ya ta kan sirari wannan dole ne sai haka na wa iya kusa da wariya حتى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين idan aka doke su da kurafi waɗanda suke da takawa suka bauta wa Allah suka bar abubuwan da Allah ya haramta musu suka aikata abin da Allah ya umarce su to an kasa waɗanda kuwa suka cuci kawukansu suka ci haram suka saba wa Allah suka aikata abin da Allah ya haramta a wannan lokaci Allah ya ce za mu tsare su su fada da gudunoyi da cikin jahannama saboda dama da zirafin yana da kai da ke kusannin cikin tunawa ba wani da gana ba ne ya fi ba da tsawaha karshen ba mu tsara a wannan lokaci kuma da suka kiwa da baya a kusannin tsawaha kamar da muka bayyana yana ɗaya daga cikin mawaƙan mai shekarar ba sai ya irkaɗin wata kasida yake bayani burin sa na wannan kasida ne su da yake cewa ya ce shiri أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات شرع تخفيه سببا أو طعنة بيد حرانا بسيرة بسربة تسلط أعداء والشدة حتى يقال حتى يقال إذا مروا على جد على جد على جدل قالوا يا أرسل الله من يا أرسل الله من خادم وقد ركع ولن أبيات مريرة a ciki abin da yake fada yake lakin nabi as'adu rahmani maghfiratan abin da nake roƙon Allah subhanahu wataala gafara nake roƙon sa wa darbatan za ta faɗi cikin zamada kuma ina roƙon Allah subhanahu wataala da a wannan tafiyar nan da a take ni ko a sare ni tarar da tarar da ba zai zargi wurin na ko raina ba ma'ana ya samu shahada a wani duniya yake cewa au ba'anatan iya da harwan ko kuma ko wani duka wanda zai kare haya to samu shahada a cikin wannan tafiya ta ka yake cikin kadi tunjibul ahda'a wa sajda yake ko duka wanda in aka soke shi da shi zai zubar masa da hanjin cikinsa ko gayin cikinsa sun cire cikinsa da jefar waje wanda duk yana nuna cewa a shirye yake kowanne irin nau'i na kisa a masa ma dama sai mu shirye da shi yake cewa hatta yukala har a zo a ce iga marro ala jadalu in suka zo mutane suka wuce ta kan kabari na saboda wannan abu da ya same ni za su zo su ce mini ya arjadallahu bi ghadiri وقد مثلا wannan mayaki wannan shahidi Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryatar da shi ya shiryatar da shi hanyar da ya tafi da sa'ada wanda kuma dama yana son duniya da shi abin da nake so duk waɗanda za su yi su yi kan kabari na kuma rabi Allah ta'ala wannan shi ne wasu daga cikin waɗancan baitoci da ya rera bayan juyawar mutum sallallahu alaihi wasallam da sabon da suka rafa sai suka kama hanya suka tafi adadin sojojinsu ko mayakan da su waɗannan kumandoji suke jagoranta mayaka ne guda mayaka ne guda sannan kuma za su zo su haɗu da wasu mayaka na ban mamaki sai suka zo suka sauka a wani gudu ake kira sama'a da waɗannan mayaka na a lokacin da suka sauka a wannan waje to sai labari ya fito musu na cewa ga irin shirin da rumawa suke na yakan masarautar rum ɗin da kanka sun fito da mayaka ko in ce sojoji dubu ɗari a wannan babban magana rubuta yaya za su yi da kusan su ba ta kai ka zuwa cikin da su kuka yi da gudure wannan wai a fada aka fita da wani sojoji kuma yara sannan yana da ƙananan masarauta waɗanda suke jin wannan masarauta na daga wasu ƙabilu daban-daban irin su ƙabilu ƙabila ta balki da kuga da nuhab da bahara waɗannan ƙabilu dukkan suna ƙarƙashin masarautan kabilaru su kuma suka agaza masa da wasu sojojin su ɗari ɗin kaga kenan a nan an samu sojoji ko mayaka su ɗari biyu mutane nawa za su kara wannan shi ne zai nuna mana cewa nasara nasara musulmi a kan mayakan su ba shi da alaƙa da yawa kuma har yanzu inda musulmi za su tsaya a kan za su tsaya a kan imani kamar da sabon mutu kan masarama ko shi kan imani sabon mutu to irin waɗannan ƙasashe da suka kuwaye mu a yanzu Amerika da tsawayen da ko Ingila, Isra'il da sauran su ko sai su bai kai ma komai ba, to wuce a kasa kana masa a gana cikin da suka kasar. To da waɗannan sojoji ne dubu ɗari biyu za su yi bari ne ko dubu talatin ne ba sun ninka su goma dubu talatin. To a wannan lokaci da zai zubi maharisa wanda shi ne kumanda a lokacin Qur'ani tunda an ce sai yayi shahada ne Ja'far bayan Ja'far Abdullahi kawa sai ya kira majalisa na shawara da za da wannan abu sai ya kirɓance ya kirɓance da waɗannan amirai na su guda biyu na bayansa da sojojin su guda biyu suka je suka kirɓance a wani buɗe ake kiran da buɗa shi yasa ake kiran wannan gazuwa din ko sariya ake kiran ta gazuwa ta mota ko sariya ta mota sai dai da harisa yake cewa ya ku jama'a mene ne a shawara wasu shawara za ku bayi ya kamata a da irin mayakan da waɗannan suke suna da mayaka su ke mu kuma adadin mu abin da suka ya za a yaya za a yi a wannan lokaci sai jafar bin abi talib radiyallahu ta'ala anhu yake ku waɗanda kuke ku ne mayaka ku jagorori ne ku fito ku ba da shawaran ku saboda mu kumandoji ne jagorori ne ba ma iya ba da shawaran mu namu na kanmu inda an umarce mu da kuje mu yi wannan yaki ko mu umarce kasar zamu saboda haka ku ba da shawara ku wasu daga cikin waɗannan mayaka su suka ba da shawara suka ce shawaran su ne a koma madina a misali ko kuma a ja da baya inda tsakanin su da rumawa zai kasance da rasa sai su tura mutum ɗaya a nema musu ƙarin kuma mayaka a ƙarshe zai bi kuma harisa Ja'far bin Abi Talib sun suka wafakawa wannan shawara. Shi kuma Abdullahi bin Rawaha ya yi shi da yi magana. Radiyallahu ta'ala anhu. Saboda in ka duba zahirin abin wannan shi ne abin da zai warware matsala. Wannan shawara shi ne zai warware wannan matsala a bisa zahiri. Ba abin da Allah subhanahu ta'ala zai hukunta ba. A zahiri wannan shi ne haƙƙi, a je a nemo ƙari. ta yaya za su sami mayaka dubu ɗari biyu da dubu uku. Suka gama shawarwari a Abdullahi bin Rawaha. Dan ko yace ya kau ya kau mu inna la nuqatilu kasrati kasrati adad aw qudad wa inna ma nuqatilu bi hadha إنما هو إحدى الحسنين إما النصر وإما السعادة mutane a duba wannan lamari ko kuna zaton cewa duk yaƙe-yaƙen da muke yi da manzo sallallahu alaihi wasallama yawan mu ne ko yawan makaman mu ne yasa muke cin nasara kuna tsammanin haka ne yake ba fa cin nasarar mu ba a yawan makaman mu ko yawan mayakan mu bane ba cin nasarar mu kasancewa wannan yaki muna yin sa ne a kan addini shi yasa muke cewa cewa a kan addini musulunci ke wannan ne kawai da ba shi da alaka da yawan adadi na mayaka ko yawan adadi na makara yake ɗayan abubuwa guda biyu dole ne a cikin abubuwan nan guda biyu yake ɗaya daga cikin su ke zama in ba mai nasara in ba kuma mu shahada in ma nasarar wani shahada ɗayan abubuwan nan guda biyu babu na uku babu wani abu na uku waɗanda abubuwa ne guda biyu sai ka baki ɗayan su ya sa musu shaja'a da basada ya sa musu najari ga baki ɗaya sai suka taso suka ce mun aji shawarar da muka yi farko Abdullahi bin Rawaha yake shawarar da za mu ɗauka da shi za mu sai suka yanke shawara akan ba wanda za su tura Madina batin batun wai a je a nemo kare wannan magana babu shi mutum da ya kare suka tsaya a haka a lokacin da suka tsaya a haka sai suka tsaya suka tsara mayakan su yaya za su fito saboda lokacin da ake so ku tsara kullum da kullum da za ku yaki mutane su sun da yi wani irin tsari samu bangaren dama na waɗannan mayaka ko sojoji su kun nan sai suka sa wani hali suna kuku ba suka tada sai suka sanya wannan sahabi kutuba bin amir kutuba bin qatada shine ne kula da bangaren dama na waɗannan mayaka sannan kuma suka sanya ubada bin malik bangaren hagu sannan kuma dama akwai amir na wannan laifin laifin harza ba a bukatar nade kumanda dama san manzo ya nada kumandoji guda uku kamar yadda muka bayyana su suka tsara bangaren dama mun mana suka sa kutuba bin katada bangaren hagu suka zo suka sa wani sahabi da ake kiran Abu Bada bin Malik wadanda su ma su ne a wannan lokaci da suka gama ainihin shirye-shiryen su to sai suka ce abin da ya rage mana shine kada muna zaune a wannan waje su taho su zo su same mu su ce tsorata muka yi muka tsaya saboda haka mu karasa mu karasa su ga cewa mu ne muka tara muka je muka same su ba su ne suka yi suka same su ba sun zuro da imani ma'ana wani suka tsaya a wannan waje ma mu wuta suka zo suka same su to dama kawai sun tsorata sun sare sun ji yawan sojojinmu dukkanin suna shawarwari za su gudu za su koma suka ce ku je mu same ku da da kanku mu je da saboda haka suka zangara suka zangara suka je suka samu su waɗannan mayaka suka hango su suka ga yawan da suka hango su wasan kalilan wai waɗannan su ne dama waɗanda waɗanda aka ce mun samu labari an aika su zo su yaƙe mu waɗannan ne suka ga cewa ko a hannu ne za su iya kama su bai kai wani abu ba bai kai komai ba sai suka raina abu a wannan lokaci sai amir na farko wanda ke shi ne zai yi buhari ba ya daga tutar da yake rike da shi na a hannunsa wanda an rubuta la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai ya zare takwabinsa ya zare takwabinsa ya daga wannan tuta ya yi tabbara da ya kabbara ya fadawa cikin su waɗannan mayaka dubu ɗari biyu nan da muka yi magana shi da waɗanda suke tare da shi to suka shiga ba gani ba waiwaya sai sare kan kafirai kafin ka ce wasu mintuna an kashe barci yawa a jiki sannan kuma zai da harisa sai ya daga tutan nan nashi duk baya saboda duk lokacin da ya daga tutan sa baya baya dukkan waɗanda suke tare da su su maza su baya sai ya daga tutan ne baya lokacin da ya daga tutan ne baya suka duba sai suka ga an kashe musu mutane da yawa alhali waɗanda kuma shi zai dubu harisa ya shiga da su cikin mayakan su aka kashe musu da yawan nan ba duka sojojin dubu uku gaba shi ne shiga da su ba saboda alfari na yaƙi ba a yi haka wasu ya ɗiba ya shiga da su amma cikin wasu sa'o'i shigan nan da suka yi ta kubansu suka zub da jini shawuka za ta gani a jikere adadi ne yawa sun kashe kuma ya ja da su baya ba tare da kuma an kashe wasu adadi na zo a gani a cikin waɗanda ya shiga da su ba wannan sai tsoro ya fara shiga cikin zuciyarsu tun farkon yaƙi kenan to a wannan lokaci kuma zai dubu harisa har yanzu dai shi ne kuman tare sai kara daga ainihin wannan tuta din yayi kabbara ya kasa ya kusa da wasu adadi wanda ba na farkon ba cikin waɗannan jama'a din a nan ma sai aka kashe musu adadi masu yawa da aka kashe musu adadi masu yawa a lokacin da yake kokarin janyewa baya to shi kenan sai aka dinga harbo masa da matuna ko ta ina ma shi yake zuwa matuna ne suka masa kawai kawai na a cikin sarkaciya ko ina an jefa masa ma shi ya tattafi da cikin sa bayan da take da ko'ina amma wannan bawan Allah saboda jarumtakan yana nan a tsaye yake da wannan tuta yana yake da wannan tuta ya ki barin wannan tuta saboda a ka'ida na yaki idan ka bar tuta ya bayan an ce yaki dukka ma suna sun masa kawanya to amma amma shi zai da buhari sa ya kisa kan wannan tuka yana da da dukkan fasiyo yana da da sakai to dama mun rigaya mun yi bayani manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce in ku kila zaidun fa ja'far bin abi talib to a daidai wannan lokaci da ja'far bin abi talib ya ga halin da shi zaidu buhari sa yake sai ya yi tabbara ya shigo cikin ya shigo cikin waɗannan rukuna masu yawa sai ya karfi tutan a hannun zai da kun harisa zai da kun harisa ana karɓar wannan tutan a hannunsa da ya fadi rabiyar lautara kamar dama yana jira ne a zo a karfi wannan tutan ya ƙi barin tutan rabiyar lautara shi kuma Jafar bin Abi Talib shi kuma ya kara kutsawa cikin san cikin su waɗannan mayaka na su na Romawa dubu da biyu ya dinga kushewa da shi da waɗanda yake tare da su mayaka suka dinga kushe suka dinga kushe suka dinga kushe sai kawo ka kashe bin Abi Talib hannaye za ka ji a yanzu kafafuwa a yanzu nan sai wani daga cikin waɗannan mayaka na Romawa sai ya zo ya sayi ya sayi hannun dama da shi da wasu da ya sayi hannunsa na dama jafar bin abi zalim ya mayar da tutan zuwa hannunsa na hagu radiyallahu ta'ala ya mayar da tutan zuwa hannunsa na hagu yana yana harraga waɗanda yake tare da su da jihadi yana kwaɗaitar da su yana cewa ku kusa ciki in aka kashe mutum shahada ne in kuka kashe mutum wutan ne yana kwaɗaitar da su ana cikin hakan kuma aka zo aka yanke masa hannun sa da abu radiyallahu ta'ala anhu da aka yanke masa hannun sa na hagu sai ya rungumi juna haka radiyallahu ta'ala anhu ya rungumi juna a cikin sa can sama sai la ilaha illallah muhammadu rasulullah yake fitowa ya ki barin wannan sun tafiya an yanke musu hannun sa na dama an yanke musu hannun sa na hagu wani irin jarumtaka ne jarumtakan da imani ne yake sa su bai razana da yanke masa hannun na dama ba aka yanke na hagu yana rukune da wannan suna wannan ya sa waɗanda yake tare da su mayakansa suka ci gaba da fahimta suka dinga kashewa suka dinga kashewa suka dinga tarewa to har aka zo aka tare da bayan bayan sa aka tare da bayan sa wannan bai isa ba sai har da kibiya jifan maki ko ciki na yin da kowa ya aka bin al-Ghazali radiyallahu ta'ala ne yake tabo masa ko ta ina to a wannan lokaci Abdullahi bin Rawaha da ya ga matuna da kibiyoyi da tsara sun rufe shi Jafar bin Abi Talib an kuture masa hannunsa na dama an kuture hannunsa na hagu to sai ya ci wannan waje da ya ga wannan waje fada ya ya ya baci abu ya baci a wannan waje yana zuwa kuma tutan da shi Ja'far bin Abi Talib yake rubuce da shi shi kuma Abdullahi bin Rawaha yake karbi wannan tuta ya karbi wannan tuta to shi Ja'far bin Abi Talib Bukhari ya rawaito a cikin sahiha daga gun wani sahabi wanda ya halarci mukuta da yake cewa a lokacin da muka gama yaki muka nemi gawan Ja'far bin Abi Talib cikin gawawwaki muka fitar da shi yake sai muka ga tsara da kuma kuka na mali a cikinsa wanda muka kirga yake tasa'in da biyar da ta ce ba tasa'in da biyar da aka sanar da manzo sallallahu alaihi sallama hannayen Ja'far bin Abi Talib wanda aka yanka sallallahu sallama ya ba shi wani nakali wanda har zuwa wannan lokaci ana kiran da wani nakali yace inna lahu da janahaini inna lahu da janahaini janna yasiru fi ma haythu sa'a yace bai hukun hannayen sa guda biyun nan da aka yi yace Ja'far bin Abi Talib Allah ya musanya masa ya canja masa da waɗannan hannaye ya mayar da su suka a cikin aljanna yana tashi da kansa kamar sun ce yana tafiya cikin da yake dama cikin da yake yasa ake kiran da jafaru tsaya masu jafaru tsaya hannayen nan nasa an bayar da su suka aljanna yana tashi da wadannan fukafukai yana zuwa cikin da yake cikin da yake dama wajen ba ta'ala lokacin da kuwa abdullahi bin rawaha ya ɗauko ya ɗauki wannan tuta da ke shine alif bayan shi Ja'far bin Abi Talib sai ya ɗan ja da baya da waɗanda suke tare ya ja da baya ya ja da baya sai ya rera wasu baitoci wa kansa yana harrada yake cewa aqsamtu ya nafsu la tanzilanna كارهة أو لتفاوي عنا إن أجلب الناس وشد الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة رضي الله تعالى عنه yake cewa ina rantsewa da Allah ya ce raina raina ina rantsewa da Allah sai kin sauka cikin wannan kuma kai hakan ko da ba ta sai kun kusa cikin wannan hakan au da su kawo anna ko kuma kina ko ko ko ciki sai kun kusa cikin wannan hakan sai kun fito yake magana da ɗansa yake in ajilaban nasu wata turrana wata turranna a lokacin da mutane suke yiwo kanki suka tsananta kawo hari yake ba ni a rayu ta karfi ya nake ganin shi kamar ba shi son shiga aljanna ne ina dan ja da baya ya nake ganin kamar ba shi son shiga aljanna ya harra da kansa da waɗannan baitoci ya daga tutan nan ya yi kabbara ya tare yin kabbara da ya yi kabbara na biyu akwai ɗan uwansa ɗan uwan babbansa wanda yana tare da shi cikin wannan ayayi wanda waɗannan mayaka da ya ci wani kusurin nama da ya ga wa abu zaɓi hawa da su kaɗan taɓa abdullahi bin rawaha da ya karfi wannan nama ya sa wa harshensa ya tauna da ya tauna to bai haɗe ainihin wannan nama ba sai ya tofar da wannan nama yake shi naman cikin aljanna yake so ya ci matsayinsa da marhalansa ya fice ya ci ya saurari naman duniya radiyallahu ta'ala anhu ya tofar saboda haka ya tofar da ainihin wannan nama da ya kara yin wata kabbara din ta uku sai ya kusa shi ma da waɗanda suke shige da su su kashe wannan su kashe wannan su shafe wannan suka kashe mutane masu yawan kashe wanda ya sanya su waɗannan dakaru kumandan su suka ja da baya sosai tsakanin su da mutane sai dai suka yi abu zala suka tsorata suka tsorata gaba ɗaya dazun nan mun yi bayani wani daga cikin dakarun su waɗanda da shi ne aka zo aka yi sariya ta buɗa da shi a ciki aka yi wannan yaki amma lokacin yana bangaren su dakarun rumawa wannan jarumtaka da abin da ya gani wa idanun da ya sa kawai gidan na tafiya yake waɗannan mutane yake a cikin da kina su kalilan su dinga kutsawa cikin mu suna mana barna irin wannan ba su mai da mutuwa komai ba yake a cikin waɗannan mutane sanadiyar musulunci wanda hakimin rum din ya sa aka nemi shi aka ce ya zaɓi ɗaya in ma ya bar addini ko kuma ya bar addini ko kuma ya zabe to ita mutuwa na gaba me zan jira yake waɗannan mutane da na gan su mutuwa suke nema da kansu wanda da nan da wannan na fahimci cewa addini su shine addini gaskiya yaya ni kuma zan ki mutuwa bakin in in na mutu inda suka je nan can ni ma zan je can zan je me nake gida me nake nema yake na zaɓi mutuwa sai aka kai faransi aka tsere aka tafi farwa wanda shi wannan abin da ya gane wa idanun kuma da alƙakan musulmai a kusa shi ne kawai ya kwaɗe ta da shi sai ya tafi ya tafi ana da Ja'far ana da Abdullahi bin Rawaha ya shiga cikin wannan mayaka masu yawa bayan sun ja da baya ya ja da mayakan su suka je suka same su aka dinga komawa tare da su har shi ma Abdullahi Rawaha aka kawo masa harbi ko ta ina a ƙarshe aka zo aka kare shi shi ma ya mutu shi radiyallahu ta'ala a nan abin tambaya shi ne waɗannan kumandoji guda uku su ne waɗanda manzo ya naɗa bai yi wani naɗi ba bayan su uku nan me yadda za su aikata ya za su dama ya ce bal aminu zai bin harisa in kutila fa ja'far bin abi talib wa in kutila fa abdullahi bin rawa sai ya tsaya a haka to me abu to ana ana kashe abdullahi bin rawaha shahidi da wani daga cikin waɗannan mayaka mai suna sabit ne arkam sai ya yi wa kansa naɗi. Eh mana ya faɗi. Ya yi wa kansa naɗi, da ya ga alamun tutan nan fa na la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah zai faɗi kasa. Sun kiri ya je waɗanda suke kewaye da tutan nan ya buɗa wajen. Ya kakkace su ya buɗa yana buɗawa kawai sai ya ɗauki ainihin wannan tutan. ya ɗauki wannan tuta yana karɓan wannan tuta wato sabit bin arham sai ya ja da baya ya ja da baya waɗanda yake tare da su mayaka suka ja da baya ya ja da baya ya ce ya kawo fa'anniru fa'anniru ala anfusikum ya ce ya ku jama'a ku nema wa kawukan ku gaba ba zai yiwu a yaƙi ba shugaba ba tamfurari na naɗa kai na ne saboda haka na jaja baya kafu saboda haka ku yi wa ku zo ku yi wa kanku aiki alif ku nemo ku manta sai suka ce anta anta kai ne kai ne ku manta kai muka zaba sai ce da ba ana bi ba'in ya to ni ba ku manta ku ban ban ku ainihin ku manta ku da ya faɗi haka mun san irin wannan tafiya da ake mutane ne masu yawan gaske sun kamar su nan da suka fito wani ma ba a san shi ba ma sai a irin wannan lokaci za a san matsayin sa an gani wataƙila shi kansa shi sabit bin arqam ba a san shi ba baya cikin wasu sahabbai shahararru ko waɗanda aka je badar ko uhud ko wani gu da aka je da ruwan da su aka san su sai a wannan karo ya nuna fahimtar da suka ga tunda ya hayo da wannan tuta ya ki barin wannan tutan ya faɗi ya naɗa kansa ya ɗauko wannan tutan ya fito to wannan kaɗai yana nuna ya tsunkunci jagoranci amma shi da aka ce kai ne kai ne ya ce a daga kan a cikin mutane ana da turawa ana da turawa sai aka hango hajji radiyallahu ta'ala suka ce amruna amruna ila hajji mun amince da mun amince da mu bar shugabancin mu hannu hajji sai hajji ya fito ya ɗauki ya ɗau wannan tuta a daidai lokacin da Khalid bin Walid ya dauki wannan tuta su waɗannan mayaka gabaki ɗayan su dubu ɗari biyu nan gabaki ɗaya sun ruɗe sun tsorata tun daga abin da shi zai ya fara yi musu karo na farko da karo na biyu da abin da shi Abdullahi bin Rawaha ya musu karo na ɗaya da karo na biyu da kuma abin da shi Ja'far ya musu duk wannan sun ruɗe sun shi gabaki ɗaya saboda haka sun ɗan ja da baya a lokacin da suka ja da baya ne shi kuma sabit bin arqam ya dau wannan tutar a hannun abdullahi bin rawa shi ma ya fita da mayaka suka dinga tattaunawa ya kasance tsakanin su akwai dan rata da ke tsakanin su akwai dan rata shi Khalid bin Walid da ya dau ya dau wannan tuta din wani hikima tunda ake ba a taba sanin sa ba da yake tsoro duk waɗannan saraya da muka yi bayani a kan su da waɗannan gazawatin da ake ba a taɓa sanin akwai wani dabara cikin wannan ba sai ya tsago ya gano wani dabara sai ya jada waɗannan sojoji mayakansa gaba sai ya jada su baya ya jada su baya ya mayar da saka abin da suke kiransa saka ya mayar da shi mai mana ya mayar da maisar kuma mai mana ya juye salon tafiyar waɗannan mayaka din abin da ake nufi da wannan shine waɗannan mayakan gabaki daya sai ya jera su gabaki ɗaya kowa ya kama hannun ɗan uwansa kowa ya kama hannun ɗan uwansa sai aka jera su gaba ɗaya aka jera su ta nan ma aka jera su shi kuma a gaba yana rike da tutan la ilaha illallah an gane saboda haka idan misali ku ɗari ne idan kuka yi layi biyu biyu ko uku kuka jero wanda zai hango ku ta kan gaba yana ganin cewa ku uku ne a jere saboda haka bayan kudin gaba shi dai mutanen uku uku ne to amma ku ɗarin nan kuka ce kowa ya kama hannun dan uwansa kuka jeru kun ga wanda zai hango ku ta gaba zai ga cewa ku ɗari ne sannan zai zaci cewa duk bayan ku mutane ne masu yawa to haka Khalid ne wani ne yasa waɗannan mayaka su dubu uku gaba shi suka kakkama hannun su suka yi layi guda ɗaya ne tsawon gaske iya ganin ka tana iya ganin ka tana layi guda ɗaya ne tsawo amma fa bayan ba kowa an gane bayan ba kowa layi guda ɗaya kan ake an yi layi ɗaya ne na waɗannan mayaka masu yawa su wajen kusan dubu uku nan amma bayan ba kowa sai ta ce kuna tafiya kuna ta da kula in ne kabbara ina tafiya da wannan suna ɗin in ne kabbara ku an sa da kabbara ku kuna tafiya kuma kuna ta da kula to kun ga waɗanda suke tutan mayakan rumawa idan suka hango su ga kari gunori da tuta a gaba yana kabbara suna hankawa suna ta da kura ya hango farkon waɗancan mayaka ya an hango kuma karshen sa sai su zaki cewa bayan ma gaba cikin mayaka ne duk jama'a ne sun je sun nemo kari kumandan su da ya hango sai yake kai ku duba su yake ku duba su yake dama ashe dabara suka mana suka ajiye wasu jama'an su daga baya domin su ga iya yakin mu su ga irin karfin mu da suka gano irin salon yakin mu shine suka yi suka debo sauran jama'a na na kowa ya kama gaban sa sai suka fice gaba daya suka bar suka bar dukiyoyin su ra kuma ne shanu ne kwalakwalai ne suka dinga guduwa suna gudun dukiya suka gudu suka gudu sai Khalid bin Walid Khalid bin Walid sai ya ɗebo ya sa aka ɗebo waɗannan ganimomi gaba ɗaya na sama gaba da musulmai mun zo kun yaki ka gudu ba shi kenan ba ka bar dukiya ya zama to ganima me ake nema an kashe kuma da yawa daga cikin su sun gani da saboda haka Khalid bin Walid sai ya dauki waɗannan ganimomi din gaba ki yadda ya samu wani sahabi wanda ake kiransa Ya'la Ya'la bin Umayya ya samu Ya'la bin Umayya ya ce Ya'la bin Umayya marmaza ka je ka sai labari na irin halin da ake to gabanin Ya'la bin Umayya ya ce manzo sallallahu alaihi wa sallama yana cikin sabansa yace katala zaidun kitalan shahida hatta kutila wa akhadha raya Ja'far bin al-Thani wa katala kitalan shahida hatta kutila wa akhadha raya Abdullah bin Rawaha wa katala kitalan shadidan hatta kutila ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله وفتح الله بيده manzo ya ce ya ba su labarin abin da ya auku daga Musa din gabanin ya alabin ubayya ya ce sallallahu alaihi wasallam wannan za a ce bai san gaibu ba ya ba da labari ya ce zaidu ya yi yaki mai tsanani da ya dau wannan tuta har aka kake shi jafar ya dau tutan ya yi yaki mai tsanani aka kake shi abdullahi bin rawaha ya dau tutan ya yaki mai tsanani aka kake shi sai wani takobi daga cikin takubban Allah ya dau wannan tuta din to su sahabbai suka yi manzo bai faɗi sunansa ba su burin su kawai waɗannan mayaka su zo su ga wane ne ake yi da sai su ji kawai abin da suke bukata saboda lakabi ne da manzo bai taba bawa kowa ba kuma yace an bata musu da sunan mutumin yace wani takobi daga cikin takubban Allah ya dau tuta Allah Allah suke duk sun fito kowa waye wannan da kuma suke kira. To ya alaji umayya da ya isa. Da ya isa Madina ya gaji Madina. Shi dan kaman wani abu ya ba ita. Wani ya kawo muku labari. Abin da yake bari wani ya kawo muku labari yana ta tambaya sai har ya je gun manzo sallallahu alaihi wasallam. Sai ya je gun manzo sallallahu alaihi wasallam. sai manzo ya ce masa in shi ita fa asibiri wa in shi ita asibirka sallallahu alaihi wasallam ka fada in kana so ka bani labari labarin da kike da kire ka kwaso ka bani ita in kuma kana so kuwa kai shiru ni ba ka labari jalla jalla abu sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci ce ban asibiri ya rasulullah أخبرني يا رسول الله لأزيد إيمانا ويقينا فباني يا باني أقول لي ومن سموك أكثر إيمانا sai manzo sallallahu alaihi wasallam dalla dalla ya dauki labarin tun daga tsokan da kawo da yadda akwai da yadda za a fito da yadda ainihin abin nan abu da shi rawa a da ba shi ya kwaso labarin ba baya والله يا رسول الله ما جئت وما نكرت صلى الله عليه وسلم يقول جئت أبن لي رأيك ملا باعتاي باعي صلى الله عليه وسلم قالوا تجندا waɗannan mayaka suka zo mutane sun fito bayan da wane ne wannan sai hudun wane ne wannan sai hudun da suka taro su suka da ashe hali wannan radiyallahu ta'ala shi ne wannan takwas din daga cikin takuban Allah wanda mai zuwa sallallahu alaihi wasallam ya ambata wannan shi ne karshen rabuwatu ko sariyar mota haka ne wannan sariya ma'ana manzo bai jagoranta da kansa ba kuma ni ya bayar haka ne aka wannan yaki amma saboda muhimmancinsa da kuma abin da ya auku a wannan gazuwa hatta sauran yaƙi-yaƙin da manzo ya jagoranta da kansa bai auku a ba shi imam bukari yake kiran sa tsabbotun kuda baya kiran sa sarjotun kuda assalamu alaikum